بسم الله الرحمن الرحيم قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فاتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى الذي جعل لكم الأرض مهادا وجعل لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء فأخرجنا به فأخرجنا به أزواجا من نبات شتى كلوا وارعوا أنعامكم إن في ذلك لآيات لأولي النهى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ اذكري لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالسفر muna cikin labarin munajatin da Allah ke yi da annabi Musa alaihi salam da yadda yake اذهب إلى فرعون إنه طغى فدي وجن فرعون يا يششكي أنا نيت ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي ya ne ya bukatu yawa kuma duk Allah ya bashi wannan abubuwa saboda ya ce kada kuti ta su kula da ya Musa abinda dukkan nema mun baka kuma ni'ima ba yau muka fara ba wala kad mananna alayka marratan ukhra iz awhayna ila ummika har lokacin da idan taushi uktuka har lokacin da qatatta nafsan fanajjayna ka min al-ghadmi wa badalna ka usuna to shi ne Allah yace idhab anta wa abuka da kai da ɗan uwanka Haruna ku tafi bi ayati da ayoyi na guda tara su ne mu'jizozin annabi Musa wala taniya fi zikri kada ku yi rauni ku yanke a cikin ambatona yace idhaba ila fir'aun ku je wajen fir'auna innahu tagha shi yayi shishigi ya ce shi Allah ne fa qula lahu qawlan layyinan ku gaya mai magana mai taushi kan ku ce mai tahi dan wuta alakacce fa qula lahu ku gaya mai qawlan layyinan magana mai taushi ranke ne an yi lokacin da babu kai Allah ya kawo ga wannan duniya Allah ya saman mata ƙasar da kake takawa ya saman maka da rayuwa da numfashi da ruwa da za ka sha ya ba ka hasken rana Allah na da haƙƙin kai mai bauta ka ga ba kuna da wani ƙaunar da gina ke la'allahu idan ya ji kuraren lashi shi ya tazakkaru sai ya wa'azantu aw ya hasha ko ya tsoron Allah وسيد إبراهيم رضي الله عنه التفسيرة الأنام لأن العلم هو الإمام يجي أشياء دليل أيقو النبي موسى كفرعون أبو جوني يأتي وأهديك إلى ربك فتخشى أتنسي سورة عبسة لكم تيجي فقولا له قولا لينا وكيا فرعون مكان من توشي abin da ya samu ke so a yi magana mai tauci da Allah buye da zakau dan ya wa'azartu aw ya farko ya tsoron Allah to kaga a can cikin suratul nazi'at sai yake wa ahadiyaka ila rabbika fa qul halaka ila an tazakka kana da dama ka zo in gyara ma zuciyarka nan ne malaman tasfiyatul nafsi suka samu fanne su fa qul halaka zai yi gare ka ila an tazzaka ka zo mu yi matan ce ku zafi ku gyara malanka idan ka yi da ya rika hannunka wa ahadiyaka ila rabbika sai in kama hannunka in shirya da kai zuwa ga Allah to in ni shirya da kai da Allah babban manka ta ka sha ka samu kashe ka samu tsoron Allah ka ga shi annabi Musa yana magana da Fir'auna da lallashi cewa hallaka zai yi gare ka ila an tabbaka ka zo a gyara ma zuciyarka in kana so a gyara ma zuciyarka to ka tafi wurina ni ne an tsabibul bari idan ka zo wani na wa ahadiyarka sai in shirya da kai ila kai ka kana wannan magana wa ahadiyarka ila rabbika shine mai da'ata ke cewa yashabu shaykhan عارف المسالك يقيه في طريقه المهالك يذكره الله إذا رآه ويوصل العبد إلى مولاه يبقى معروف الأدب تلك واطلب مربيا خبيرا ناصحا كامل الإصهار إماما صالحا إن كتاب ونن ملكه نفسك ليك باشكك باشا ملكه هو حكما da shi wujibe da kazanta nan ba ta kazanta malliki wannan saka nan su din nan ku ta ka kazama ba shi da yara su fala ku da fir kaka kara maka komi wa kun kama yibin dawaman to tar ko to fir ka zama kamar mamaci a gaban mai wankan shi tufir za ka ba wani labarin yadda aka gyara maranta wasu lokaci a'a مبني للمفعول تخبر كيف ذاك هو عليما خبيرا خبيرا كنت يأتي وننظر فيها خبيرا تفلت نفسك فلا تكفر وكن كميت دواما تخبر كيف ذا أمريكا عليما خبيرا إيه شيء فما هنا لمثلا شبرا يأتي shefin tarbiyya wanda ya gyara kanshi shi ne ke gyara wani to wanda yana son kuɗi yana son mata yana son gida mai kyau yana son girma yana son a yi gira ta bai gama gyaruwa ba ina shi ina gyara wani ka taɓa jin makaho ya yi reba a samu sharon sabon ɗauka a yi mata zubi mai rai da lafiya a samu makaho wanda bai taɓa gani ba a ce wai ya tuka ta zuwa kano da wani akwai lafiya halakar su ta yi kusa da ƙirarsu balle ma ka ga mu hanya ta koma guda ana gyaran tituna to kawai ina ya fi gane hanya ta koma guda sai ya je shi da babban mota irin zuwa din nan sai shi ne cikin ka saboda bai da idanu to ba kowa ne zai ce wai shi ya isa ya gwada wani hanya ba shi Ibrahim radiyallahu anhu ya ce abin da ake nema ga muridi ya rika ce wa shehi halin mazid akwai wata ƙari da so hana da shehi ne sai ce halin mazid ana samun ƙari shi ko sai shi wani dai na masu muna da kai muna da kai to a shekul murafi shi ne mai cewa wani dai na masu almu'idu shi kuma shi ne mai cewa halin mazini akwai kai sai a kara mashi maulanmu shehu hasan tim alfuti radiyallahu anhu wani shehu ke cewa nihayatul ulama'i bidayatul hasan tim duk malamai inda suka fice ga tafiya to shi Hassan Jim daga ne yake fara tafiya. To Imam Hassan Jim ya ce wata rana ka san Hassan Jim radiyallahu anhu ya hada shi da wani ma'ani ya hada da Imam duk irin su kuma hadu makiya duka kai ne shi. To yau ga shi ne da wani Ibrahim yana zero zero yace na shigo ɗakin Shehu Ibrahim shiga ta wuridi mai neman madadi mai neman albarka ya ce ina shiga ɗaki sai ya iso shehu ya kira ƙur'ani yana karatu su in shi shehu bai kalle ni ba shehu bai ma magana ba yana ta karatu ƙur'ani da murya mai daɗi nan ta kai ta wakili da hasara muhammadiya na ce allah ga hasan tim ya kawo kai ne wajen mahabar muhimmi allah ka sa ya kalle ni da ido na rahama shi a da yanke nan saboda ya san وأني عبيد الله أتلو كتابه وجمع رسول الله لهني أكثر تشيل عبيد الله ويعيش عبيد كتابه ونعم يا حسنا وسيادتي yace shehu da ya gama su yi shi sai ya kirkira yace ya hasan kama ulumul muhammadiyya ana gama kani a ce ina kwana an tashi lafiya yace ya hasan kama ulumul muhammadiyya ulumul muhammadiyya guda nawa kai ne ka sai hakan da bai duka ba an zama mai wuce kusa kushi sai ce wai da bai ta mai ta ba kan ulumul muhammadiyya ulumul muhammadiyya guda nawa kai ne ka sai ce wai da wani allo na kasa sai ya zana ya zana ya ce to ka fita mana da abin da kai ka ya ce shehu kai mana shehu zero da shigo ni na zo har ne madine to sai ku kai ku ka ce ne wani dai na madine sai ku yake tukawa annabi yace ce ku ya fara yi man fakki sai da ya bani ilimi 70 daga cikin hakika muhammadiya wanda ban taɓa jin kuje su ba kaga ba mamaki abu ya ji al-basani ke cewa kuskuti mu da bil ma'arifi talaban lil wuqufi ala al-haqiqati al-muhammadiyyati fa idan بيني وبينها سبعون ألف حجاب من نور لو دنوت من الأول لاحترقت كما تحترق الشعرة إذا ألقي في النار أبو يزيد البطاري يتعيني بوغان لا ينظر أتكن حقيقة محمدية إلى الزبائن أما لكانينا ليس حجاب من نور وشيء جبران كبيان أي تسير سعادة يتشي له عين آلامي من الهدف شاهدا تحير فيه خاطر المتحد عين كما في مثال عين سبعين وله عين آلاف ينال هداد دبو سبعين من الهدف شاهدا قاصد به تحير فيه خاطر المتحد mai kokon ba akwai ne da tsari ya yi da ya kasa gano yadda abu to shi ne cikin dubu saba'in imam Hassan Tim ya samu guda saba'in kaga aiki ya yi sauki abin da ya rage ya fito dubu sittin da tara da ɗari tara da talatin tun da ya samu sauki. To da haka yanzu za mu ji abubuwan da ke gudana tsakanin Allah da Annabi Musa alaihi salam. Yake ya kai Musa da kai da ɗan uwanka ku tafi da ayoyi na kan ku yadda ku yanke a cikin jikina. Ku gaya mai magana mai taushi don muna sanya wa'azantu ko yi tsoron Allah. ƙala sai suka ce amma mai magana a lokacin annabi musa saboda shi a dukin kuskina shi kuma annabi haruna yana can bitar gidan inarsu to kaga ko da aka ce ƙala ƙala musa ne to amma duk da duk an naɗa su sun naɗu sai aka ce ƙala annabawa guda biyu sai suka ce ma Allah rabbana ya ubangijinmu innana mu na muna jin tsoron an ya furu a aina ya yauga wasu ko da azaba shi gare mu aw an ya daga aina ko ya yi mana shishiki ita ka burge mana ita ma to na ita magana take inna la nakhafu to annabi Allah na ganin wani Allah ba zai tsoron wani Allah to kaga akwai magana inna la nakhafu to shi shewa matsayin jira sayyidul muhaddisi na zamanin shi zai yi mana bayani yadda ma'abuta rukuwa da misala suka ce na kafu ƙala inna na na kafu an yi furƙanina muna jin tsoron yi gaggawar saukar da azaba a kanmu au an yi tsasa alaina ko ya yi mana shishigi bisa ga mana da zama ƙala sai Allah ta'ala ya ce za ta kafa da kai Musa da Haruna kan ku ji tsoron komi innani ma'akuma ni ubangiji ina tare da ku asma'u ina jin ku wa'ara ina ganin ku ina ji ina gani ba ku da matsala ku tafi kawai ai la tanafa ku bar tsoron fir'auna da kallon mulkin shi inna allaha ma'akuma Allah na tare da ku fatiyahu ku je waje ne in kun isa ba kula ku ce mai inna rasula rabbika mu manzanni ne guda biyu daga ubangijinka shi da rawana bai saba da wannan ba duk wanda ya zo ce bai ya gari ya fir'au rabbul alamin to sai aka ce rasula rabbika manzanni biyu daga ubangijinka kai ma ka fata kana don da yi shi Allah to mu manzannin wanda yi ka fa'arsil ma'ana bani isra'il ka saki banu Isra'ila da ka ɗaure a nan Misra su koma Sham ko Falasɗinu tare da su. Wala ko asiru, daga yau kuka sake narka masu azaba, da su ne fatan ƙasa, fashin zuci, fatan matsayi, ɗau aikin wahala, da ya ce wala ko asiru, daga yau kuka sake masu azaba. Ɗanke na kai ya yi mun zo maka da hujja yarrafika daga ubangijin ka wanda ya yi ka wassalamu aminci da tsira ya tabbata ala malitta ba'al huda ga wanda ya bi shari'a bayan ta zo mashi inna mu dinnan da kake gani da ni Musa da Annabi Haruna kad uhiya ilaina an mana wahayi daga Allah annal azaba cewa azaba Allah tana sauka alaman kaddaba ga wanda duk ya karyata ke ma shi ina biyi da mu da muka zo da shi wata walla ya bi ne ga bari imani da haka kawai ga musulunta to shi ga aure ya ji kunya an ce rasula rabbika rasula rabbika manzanni ne na ubangiji ka da haka inna rasula rabbika mu manzanni ne da ubangiji ya yi ana rafika rafika abin ya ba shi haushi ƙara sai da rawar ya ce to a ce wani akwai wani ubangiji ba ni ba to kenan ne akwai dirama za mu sha da yayi kamar rabbu kuma ya musa musa ba a ubangiji na ku ba ni ba kuna da wani ubangiji ne wuce fir'auna mai kula da ku ya kasa sana alaihi ya tsaya bakin shi saboda ya san Musa ba bawan shi bane amma annabi Haruna yana mai bauta shi da shi to shi ne sai ce fa man rabbuka shin wane ne ubangijin ma da ya aiko ya Musa ah annabi Musa yana magana da harshen Allah yace rabbuna ubangijin mu da mu da kai allazi a'ta kullu shay'in khalqahu wanda ya ba kowane abu halittar da an daidai da shi in ka kalli halittar ɗan adam ta sha bambam da tutunkiya tutunkiya ta sha bambam da tasa tasa ta sha bambam da tarakuni tarakuni ta sha bambam da ta kaji da amfani kowa da yadda Allah ka so ka yi da haka shi Allah a asa allazi a asa kullu shay'in khalqahu shi ne ya ba kowa daidai halittar da ake son ganin shi a cikin kuje tarmani tsuntsu dabbobin daji dabbobin gari mutane aljanu to kowa Allah ya yi shi daidai gwargwadon yadda ya kaso gare shi a sabon da ke ya karkau bayan ya halitta kowa yadda yake son gare shi sun mahada sannan ya shirya da shi ga abin da zai ci da abin da zai sha duk dabba idan ta je daji ba sai ka ce ga haƙƙi ba ita ta san abin da amfane ta ha firawuna sai ce ma annabi musa fama bayan da tsuruni da kura to in ni da kare na kace wai ubangiji na allah to fama bayan da tsuru menene labarin samun na al'ura na can farkon farko irin adawa irin samudawa duk ubangijin namu da ni da su ne ko ba a ni dai ne yake ubangiji na ka kawo min nuhin wa hudin ولوط وصالح كان أي مدى أنا النبي نوح أنا النبي هود أنا النبي نوح أنا النبي صالح كان النبي أنا بشيء آه النبي موسى في علمها سنن al'ummomin da suka gabace ni a yin jarabi yana wajen ubangi Allah da ya yi su ya da labarin su fi kitari labarin suna cikin wani babban littafi da ake ce malawul mahfuz arada an yuskilahu an tauhid shi fir'auna yana son ya dauke hankalin annabi Musa a ban magana Allah sai ya ce ba ma baru duri a da aura ba da su annabi Nuhu su annabi Hud su annabi Salihu liyan la yahdi dinna dakka mutane su shiriya bi sama ihada tauhid idan akwai ubangiji da ya kowa shi ne Allah fara sai ya so an mushkilan mutum ya dauki hankalin annabi Musa fi hadithul qurun a koma labarin al'ummomi magabata. Fasar Musa annabi Musa ya sauri ya dawo ila ma huwa bi sanadihi ga wanda ya gawo da wajen Fir'auna shine ya kadaita Allah. Sai ce la ya rinto rabbi. Ilmuha labarin al'ummomi da suka gabace ka inda rabbi yana wajen Allah في كتابه أشكل لوح المحفوظ لا يزيد ربي وبنجي بي بي ولا أبو ولا لا شيء بسنجة ولا ينسى وبنجي بي بي هو قومي وكاكا لا يزيد باقي سوحشوا لما يا الله لمجي تيكتي لا يزيد ربي وبنجي بي بي ولا أبو تكي وجه أشيء بسنجة ولا ينسى kuma ba wani abu da Allah za a ce ya wuce Allah da ya kamata a bauta ma wa allazi ja'ala lakum al-ardha shine wanda ya sanya muku kasa mihadan ta zamo shimfiɗa a gare ku kaga wannan kasa da muke rayuwa ba ta kuma bace wata Allah ce kaga da ana biyan kasa yadda aka biyan gidan haya da akwai matsala ba duk wanda aka biya kasa a ce sai ya yi a biya kuma ya biya kuɗin rana ya biya kuɗin wata ya biya kuɗin iskan da ya shaka sannan ya biya kuɗin ruwan gurbi yana yawa ba ma ka ga abin da yake na Allah ne za ka ga gayi wani yanzu ka ga ƙasa idan Allah ya saka sha ruwa ta koshi to kai ta yawo daga nan hadara ba mai ce ma da komi saboda ni saboda ƙasar Allah ce Allah ya yi da ya halatta ba kai ta sannan wannan sama ba ta kowa ba ke ta Allah ce in rana ta fito kai wai mai shanya kai to abu da kake so rana ta Allah ce wata na Allah ne iska ga yana ke ta shaka za ka ce in ka ce gurbi ga ruwa na in tanki da riga ne da suke ta iba Allah ya ba to amma idan ka haɗa sola gidanka haka ita ba rana ba ce ba wata ba ce tana dai amfani da hasken rana to sai ka ji ana cewa ka biya kuɗi to duk abin da yake na Allah ne za ka ganci ga yana sai ka ce to ai ni wanda shanu wanda tumaki sai Allah na da namun daji sai ka dai daji farauta ga bareyi nan ga dattin daji ne ki zauna da Allah ga bareyi nan ga kayayyaki na haƙaura in kana iya farauta da ke ka farauta ba na kowa ba ne na Allah ne to komi na Allah za ki ga ga yanar zube ko ban bai rufe je ga sunan daji ba na kowa ba ne to da haka Allah shi ya halitta mana ƙasa tana matsayin kimfina wata daga na kun fiha subulan ya sanya muku hanyoyi da za ku rika tafiya cikin su daga gari zuwa gari wa'anzara mina sama'i ma'a Allah ya dauko maku ruwa daga sama hace jiya kaga ba lokacin damina ba ana tsakiyar rani amma saboda kudura da cikin ikon Allah sai ga kowa ya gani cikin damina mun gode ma Allah da ruwan da kuka samu a jiya to Allah wa'anzara mina sama'i ma'an Allah shi ne ke dauko maku da ruwa daga sama in an yi sa'a wani lokaci har da kankara فأخرجنا سيو بكتة أزواجا نوعا من نبات النسل شتى ومن جاء به أمفال الرول إذا هو سمع يسوكا ذاك يحجي ينا بسا حجي ينا بسا إذا يقوم ذاك يحجي yanzu masu fama da yunwa nan da zafi guda insha Allah turbata da zogala ta yi girma da ka sai ba gani ga ta nan albarkar ruwan jiya shi ba ɗaya za ta yi ta gama. Kaga Allah inna Allah bin nasi da rahmatur rahim Allah mai sauka mutane. To dan haka ga tsiri nan ga haƙi nan ga komi ya fito Allah ce kulu minha ku ci so abin da kuke so a saman bayan ƙasa. Wara'au an arabu ku riƙa kiwon dabbobin ku saman ƙasa ta. inna fi zalika al-madhkur a cikin wannan abun da muke ambato ya kai fir'auna na ayatu akwai wasu ayoyi da ulil duha ga masu hankali cewa Allah shi yayi kasa Allah shi ke sauko da ruwa daga sama minha khalaqnakum wa khalaqnakum minha mun halice ku daga kasa
منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ولقد ريناه آياتنا كلها فكذب وأبى قال أجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلناتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى
الله سبحانه وتعالى يجي منها خلقناكم ai ya halakala ku mu ne muka halicce ku min ha daga ƙasa bi harka ne kuma adamu min ha saboda shi annabi adamu Allah ya yi shi da ƙasa ne lokacin da Allah zai halicci annabi adamu alayhi salam sai ya aiki jibrilu ya ebo ƙasar da za a yi annabi adamu da ita jibrilu yana saukowa ƙasa sai kasa ta ce ya kai jibrilu don Allah ka kare ni don Allah ka kare ni sai koma Allah ya ce ina kasa ya ce ta hada ni da girman ka ni ko ya ka hada ni da girman ka ban ji ba ki shata da kare ka sai Allah ya ce ina ni ka da da ewo kasa za a yi cikin annabi Adam ni ka yi da sauko sai kasa ta ce dan girman wanda ya aiko ka Allah ka kare ni ka kare ni ki kare ka da ya kira wata Allah ce ina kasa ni ka yi ya ce ta yi magiya da girman ka ni kuma idan an kira sunanka ko ne aka so ina yi Allah ya ce Israfil bismillah Israfil na zuwa kasa sai ce kawai girman wanda ya aiko ka kanka ebe ni kanka ebe ni sai ya koma sai Allah ya ce Israfil na kasa za mu yi cikin annabi Adamu ne sai ce Allah ta yi magiya ta haɗa ni da girman ka na kare ka sai Allah ya ce ina Azra'ilu kowa ya gane karatu kowa ya gane karatu Allah ya ce ina Azra'ilu ya ce gani Allah ya ce a je kasa ka sauka ƙasa ka emo man ƙasa zan faɓa in yi adam sai ce ko Allah wata yi fara ko wata kuda sai ce ko wata emo a emo fara a emo wata da ja da baka Azra'ilu na da rabi ta ƙasa to ita ƙasa ta ɗauka irin su Jibrilu ne ni ga irin Isra'ilu sai ma kiya sai ce ya Azra'ilu na haɗa ka da girman wanda ya aiko ka kakka ebe ni kakka ebe ni sai ta gama da ce idan ka ce tace na haɗa ka da girman Allah da ya aiko ka sai ce to wannan jikin ka haɗa ne da girma ne shi ya aiko da a aime shi to ka ya aime ka ka aime ina rantsi shi sai a aime shi sai ce wayo ya ce ka tukwa sai a aime shi to shi ne a zara'ili ya falgaci ya ya ebo fara ya ebo baka ya zo da ita sama yace Allah ga kasa a ebo sannan ta Isra'ila haka dan uwanka da suka je guda uku duk da hana su da girma na gani girma na ya sa sun raga mata kai ya an kai ba ka raga mata ba ka ebo ta yace Allah ba kai ta ebo ta ba to ka ce a ebo magiya na yi ni ba ruwa na da magiya ta sai Allah ce na ma mala'ika mutuwa daga nan ya kawata wannan matsayin saboda la ya asuna Allah ma amarahum wa yafaluna ma yu'marun to da haka mai ha daga kasa ne halakana ku muka halice ku ya harka abikum adama min ha saboda shi annabi adamu da kasa Allah ya yi shi Allah ya ambaci annahu halakana min al-ard ya ce mu yan adam wai daga kasa yayi mu min ba annahu khalaqa abana adama min turab yana da akali da asalin mu adamu an yi shi da kasa to mu iyan adamu ne da haka tun da uban mu asalin mu na kasa ne mu ma fi kai kasa fa idza kana adamu min turab wa huwa asluna to kulluna min turab idan dai adamu da kasa an kai yi shi ko shi ya uban mu to mu ma asalin mu fi kai kasa shewa yake wa min jihadin qura ga wata fassara kuma inna inna huikna mu an yi mu min nutfati daga ruwan mani wal nutfatu ruwan mani min al kizai daga abincin da dan adam ke ci ake samun mani wal kizai abinci min al hubub ana samu ne daga kwayan gero da dawa da masara da shinkafa da alkama wal hubub ita ko kwaya minan nabata tana cikin tsirrai da ke zuwa bisa kasa wan nabatu shi ko tsiri min al'adu bisa kasa yake fitowa idan ashe ka kullu na kulikina min al'adu ashe tun daga kasa an ke yi saboda in an yi aka yi da maniyyar da aka yi da shi ya samu daga abinci abinci ya samu daga kwaya kwaya ta samu daga tsiri tsiri ya samu daga kasa wanda idan annan muwakkala الملائكة الموكل في الرحم ملائكة التي إبراهيم ما هي فقوة عندما تقع الرطبة في يده إذا مني يزبوك هنو ملائكة كما أن ياتي يروم مني إنن زي زمن من جكومة دور بأربع za a more shi da abubuwa guda hudu tun kana mani cikin uwarka Allah zai ce wa mala'ika ya rubuta abu ke karfe rizki ko yurkabu rizquhu wa ajaluhu wa sa'idun aw shaqiyun wa mahallu tafsir za a rubuta yurkabu rizquhu a rubuta arziki ne shin wannan jariri za a haife shi lafiya shi za a haife shi lafiya shin mai kuɗi ne ko malami ko masaraki ko dan siyasa ko tikadari ne to duk sai a faɗi sannan za a faɗi ajali ne shekara nawa aka bashi sannan mai arziki ne ko mara arziki sannan in ya rasu ina ne za a rufe shi to sai a yebo ƙasa ta inda za a yi mai kamari sai a barbada ga garin maniyi da haka duk jaririn da zai zo duniya to cikin ruwan maniyin mala'ika ya bar mana kasar kabari da haka kawai jiran lokaci duk wanda a duniya jiran mutuwa ne shi yasa mai hikima ke cewa liduril maut liduril maut ku yi ta haihuwa da kun haifa to mutuwa ku ka haifa kuwa maganin mutuwa ta a duniya amma duk wanda yake cikin zuwa duniya to yadda ya taho cikin tafiya ba ta wa bunuri na kara duk gina da kai ko ya kai hawa ɗari a fara ta ce yaro in ma suminti mai kyau ne rodi mai kyau ne to idan ake ke gina ƙasa to ran nan komi kwani ya ce yaro ne da haka libuli mauti wa bunuri na kara to idan aka rufa garin kafin kabalin shi a cikin maniyin nan fa yau kura kuma yin hujjar sabbin insa sai ya zama jikin ɗan adam an yi shi da wannan ƙasa ففي كل هذه الوجوه دون فسكوتي بلا أمم الإنسان خلق من الأرض من يتألم أن يشرك كذلك وفيها نعيدكم أتكين كذلك نام ساك ويشيك مقبورين كنا أبني مقبري بعد الموت ما يمكن أي كذلك الإنسان يموت تمام إن يجمع رأيه تولي أزيه والأرض جباله حتى إذا لا تجاوز يقبر في الأرض في عرفة شيء كذا تنان سنة أدرائيل يدوي إيدي أسنن سيك أساتيتهم سوكوكا الله أدرائيل باوانكا يدو يا إيدين يدي إيدي كذا فسكا بكر sannan ya ɗebo ruwa masu daɗi da masu zarfi da farare da baƙaƙe suna ɗaukawa shi yasa annabi adam ya zama uban larabawa uban baka fata uban kowa ne to da kasa ta ta rusa kuka ya da ce wai kasa ba ne bane kuka tun da ya riga gama ta gama ya gama Allah ya ɗebe shi ya hakuri to to wai Allah ba ka gani irin yadda ya farfashe ne ibe da kai har sai da ta zani sai Allah ya ce sana rutu ilaiki ma ukhiza minki kasa da gaiwa kuke ƙara kuka sana rutu ilayki ma ubida ne abun nan da azra'i ne kiwa cikin wallahi za mu dawo muke da shi sai ka ta taro kuka sai ce muna zafan mutsayyaban za a tsaftace shi sannan kuma za a samu turare muna zafan za a tsaftace shi mutsayyaban za a samu turare shi Ibrahim radiyallahu anhu yace idan mutum ya rasu dalilin wanka gawa da ake yi wai Allah na so ya cika maka sa alƙawari inna sanarunku ilai ma a wani mai abun nan da aka yi ba gare ki za a mayan maki shi amma mun tsayyabar muna zaba za a sa mai turare kuma a yi wanka to shi ne dalilin wankan gawa ba wata jima ba ce a kai jikinka da ƙasa an kai shi to ya gama ibadar duniya to sai a yi ma wankan gawa idan aka yi wankan nan sai a sa rufafa in an sa rufafa sai a sa turare sai a tona ƙasa sai a mayan mata min ha halaknakum wa fi ha nu'idu daga ƙasan mun ka fito ko za ki komawa a cikin ƙasa to wannan hikimomi ne na Allah tabaraka wa ta'ala cewa duk wanda ka yana rayuwa a duniya asalin shi ƙasa kuma a kwana a tashi zai koma wa ƙasa ɗaya na'am yace wa fiha nu'idukum a cikin ƙasa za mu sake marɓaishe ku a ada ya ta'adda fi ila walakin afara fi li'annahu yaqumu fil ardi mustaqirran fiha abadan to nan da Allah ya ce wa fiha nu'idukum yasa bai ce wa ilaiha nu'idukum ba abin da ya kamata a ce wa ilaiha nu'idukum ga ƙasa za mu mai da ku to Allah bai ce wa ilaiha ba sai ce wa fiha shi ne ce a ada ya ta'adda bi ila shi ada din nan yana amfani da ila ne wa ilaiha wa'idu walakin afdala bi amma nan sai muka ga ya zo da bi cewa wa fiha ba wa ilaiha ba li'annahu ya'udu fil ard dan dan adam zai koma cikin kasa ne mustaqirran fiha abada zai zama har abada ومنها إذا لا نتعلم كيامة تذو إذا كتاني نخرجكم ذاو في الشيخ عند البعث أو تتاج تارة أخرى wani karo na daban wani ina min al'ar an yi mu daga ƙasa wani abu ila al'ar in mun mutu a mai da mu cikin ƙasa wa hada la shakka fi wannan ba mai kokonto cikin shi la yamtari ahadun fi kaunihi yamutu wa yuzbar fil ard ba mai musun cewa yana rayuwa a bisa ƙasa sannan a kwana a tashi zai mutu a turbuɗe cikin ƙasa amma wani haru kuritukun tare da ukura to nan fa ne sai mai imani wani haru kuritukun yake hada huwa al-ba'd alladhi amana bihi man amana wa kafara bihi al-ba'd wannan shine tashin da ake bayan mutuwa wanda wasu sun yi imani da ‘yan an mutu ana tashi wani kuma irin a ubayi ya ce man yuhyi hadhi man yuhyi hadhi al-izam wa hiya rabi wannan kasa bayan sun mutuge wa zai tashi tashi to wanda ya imani da tashi shake ce ba mumi mai mafi in an mutu ana tashi shine kafiri fi hadhihi al-ayat a wannan ayoyi zikru fawaidil ardh Allah na bayanin amfanin ƙasa. To a cikin wannan tafsiri na fili ya ne tafsir, Shehu Islam, wa ta'adu Islam, wa rana Shehu Ibrahim ya zai gaya mana fa'idodin ƙasa. Ita wannan ƙasa tana da nata amfani. Yace da karanta baraka wa ta'ala annahu ja'ala al-ardha jihatan. Allah ya ce shi ya sanya ƙasa ce fida gare mu. Ai firasar lana ita ce matsayin ce fida gare mu. wata na fi hasuran ya wani hanyoyi bisa ƙasa kowane ƙauye da kowane gari akwai hanyar zuwa wannan ƙauye ila maqasid na waje inda muke so wa anzala al kuma ya sauko da ruwa wa akhraja azwaj ya fitar da nau'u'a min nabatin nasir rai rizqan lana dan abinci gare wani al'amina da dabbobi shehu ya ce wa min al-ardi khuliqna ashe an yi wa daga ƙasa wafil arzi yu'iduna kuma Allah zai mai da mu cikin ƙasa in mun mutu wa min al-ardi yukhrijuna kuma zai sake fitar da mu daga cikin ƙasa ila yawmin qiyamah har zuwa tashin kiyama bayan an fito fitowa ta gaba imma ila janna wa imma ila nar ko dai mutum ya wuce aljanna Allah sa mu ne masu wucewa gidan aljanna amin wa'in ma idan na ko kuma marasa arziki in sun fito daga kabari su wuce wuta. Bal'adu, ita wannan ƙasa da muke magana a kanta mutasifatu ta sifantu da ba a sifatun layi tabaraka wa ta'ala da wani abu daga sifofin Allah tabaraka wa ta'ala. Ita ƙasa ta sifantu da sifofi irin na Allah. Halimatu, ita ƙasa haƙuri a gare ta, za a yi ta tonanta, a yi ta tsararta a yi ta farfatarta har dai masu gidan rita ta ga mai gidan rita ya fi kowa da imani ya yi gaba ko bai bai cimma ruwa ba kuma bai kare kasa ya yi gaba ko bai cimma ruwa ba kuma bai kare ta shi a zara'ilu taɓawa ba ya mara da sun kuta to amma kai mai gidan rita bi ka taka kai ta falbata kai ta falbata ka cimma dutse ka wuce to shi wai ce a ce kasa haƙuri a gari saboda Allah shi ne halimu to ita ma wannan ƙasa da muke rayuwa samanta halimatu mai haƙuri sannan ita ƙasa ta gina natsuwa a gari ba ka taɓa zuwa ka iso ya can da wuri ba ina nuna ba san mutu a cewa za a yi a sasa mai yana zariya wanda a gudu da za mu ya zuwa ga da ya yi zariya ne a duk abin da ka sani yana nan inda ka sani annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya yi wata magana mai ban mamaki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin wani hadisi yana cewa ya kai dan adam idan ka zo kofar gidanka ita da ka saba gani kofar gidanka kace ina ita da na kofar gidana aka ce wayo tafiya ta samai ya tayi wani wuri zai dawo annabi ya ce fasa tik gaskata إن الله على كل شيء قدير أنا لا يسعى الدنيا يتجي أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم yace idan ka saba ganin duki a wuri yau ka zo ina duki wuri ka za ka ce bai nan tafiya ta samai annabi yace fasu tik ta karkata sai inna za a ala kulli shi kadir dutse na iya tafiya ko ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan aka ce ma dan adam ya canza halitta halin da Allah ya mai annabi ya ce to fa za ku saki karkata mai hali bai bare hali shi ma'ana dutse na iya barin wurin da ya saba zama ita na iya barin wurin da ya saba rayuwa duk mai sauki ne ji annabi amma dan adam ya rabu da halin da Allah ya yi ta kan shi annabi ya ce to in an ce ma dan adam ya canza hali fa la tusatte kaka kaka mutumin da ka san mugun marwaci ka shekara duk ba ka gane ba sai ya dawo za ka ce ga yadda yana kyauta fa la tusatte in dai marwaci ne to babu yadda za a iya dawo in kuma mai kyauta ne aka ce ai ga yadda an yi an yaba ya jira ba na fi sauki in mai gaskiya ne bai karya in mai karya ne bai yi gaskiya to dan adam kowa yana a kan jibilla halittar da Allah ya mashi to da haka ita kasa tana da hakuri sannan ita kasa tana da nasuwa rabiyatu sannan ta yi da yadda Allah ka so ganin ta kaga inda za a yi shadda kasar da za a yi ta masai ai kaga ne wanda kasa ba mata abinci an mata raya ana zuwa kashi to kaga kasar da ta zama rijiya ai ta yi kasar da ta zama masai to ita kasa da ta ne gare ta azabi ya mutu ta yi da yadda Allah ta so gare ta bima ya jiri ko ga hada abin da ke gudana sama an ce duk tattauna yadda ga Allah sai kasa ta yi tsaki amma shi bai da tsakin duk kai samu ana bisa kasa sai ta yi da ci da ciki dan ta ga ana gane ka ko ya Allah kai mai izini in rubuce shi sai Allah ya ce a a bawa na ne bai san tsananin hankuli na ba ale shi ita kuma sama da kai mai ruwa sai ta ce ga ya ga ya a saban ka Allah ya fara mai kace shi sai Allah ya ce ale shi to mutum na sabon Allah yana hutar dariya ƙasar da kake sabon samanta tana nan tana neman izini a ba ta dama ta rune ka wallahi Allah ya ta kare ka sama na nan na neman izini ta ke cike ta mako ta haika ta kashe ka Allah ya ta kare ka to dan haka fa'ala lil insani al-aqi ya kamata ga mutum ne hankali an ya ta'allaka bi akhlaqil ard ya rika dabi'antuwa da dabi'u na kasa ya zama mai hakuri ya zama mai natsuwa ya zama mai yadda da yadda ake so gare shi haifu annahu min hafurika shi dan adam ai daga kasa Allah ya yi shi hiya aslu ita ce asalin ka wal rudu'u ila al asli ayyuna mutum ya koma ma asalin shi abu ne mai sauki dan masu kiba na cewa kullu shay'in yarji'u ila asli wa laqad ayahu mun gwada ma fir'auna ayatina ayoyin da mu'jizozin kullaha dukkan ta baki daya ai ayatu Musa asis wanda zo da nan da annabi Musa ya zo da su guda tara to da an gwada musu aure al'asa ya ga mu'jiza ta sanda an jefa ta koma mashi waliyar hannu da yana ja ya ka sa shi cikin riga sai ya koma fari sol kamar rana taqaddama ba'daha fi suratul a'raf in kuna iya tunawa a suratul a'rafi mun yi muku bayanin waɗannan abubuwa masu ban mamaki zaka wa wahidatun fi surati yunus guda kuma tana surati yunus min sini an yi bayanin shekarun fari wa jarat da fari wa umman da kaya wa zabaja da fadi wa dama da jini wa sam da shafe dukiyar da ake wa banu isra'il allati ja'a bitura wannan duk mun wuce ta fi surati yunus sai cikin tsoron Yunus sai ka koma baya da ke da karatu. To wannan abubuwa tara hadihi aya Musa mujizozin annabi Musa kenan guda tara. Ra'aha fir'aunu kullaha. Fir'auna ya ganta dukanta. Fakar zama ha ya karyata ta kullaha dukanta. Wata ama annaha sihirun yace sihiri. Wa ba an yaqbalaha yake gare ta aw araballahu jami'a ayatul anbiya Allah ya gwada wa fir'auna dukkan mu'jizojin annabawa kaifa anna Musa sarada lahu qadara annabi Musa ya jera mata abin da ya gudana na mu'jizar annabawa kafin shi da abin da zai zo bayan shi bakar gara kulla shi ya gane ta su wa'aba ya ke da ba da gaskiya da Allah aw annahu indama ankara ayatul Musa ko ko a tunda bai yarda da mu'jizar annabi Musa ba faqad ankara ya ƙaryata ayat jami'il anbiya mujizozin dukkan annabawa a gidaya bane hada dan haka ne wa sabba fir'aun ana ya sifanta fir'aun ya annahu kazzaba bi ayatin lahi kulliha ya kare ta ayoyin Allah dukkan wa aba an yafaraha ya ya karba su ga yana annabi Musa ne an bayyana ba sai aka hade mai gaba daya alhamdulillah anan ne muka zama shekara kuma na yau abinda muka bari ne Allah ba mara da shi kuskuren da muka haɗa ba mata ba Allah ba ba mu da Qur'ani da wata Ramadan Allah sanya mu daga cikin wanda ake yanta ba shi Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da ruwa lafiya Allah ya tsare mu da imanin mu Allah ya tsare mu da kasar Allah ya ceta wanda jiha ta ba gaba Allah ya saukar da alkhairi ya saukar da albarka mai yawa a cikin ta marasa lafiyar mu da gida da nasu muna fata mai ba su lafiya mun kuma da gida lafiya da ya kara muna Allah ya gafarta muna ya gafarta mu iyayenmu da malamanmu da shekunanmu Allah ta aljanna ta taimako mu da mu su ba shi daya ba ta ra masu bismillahir